الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau God. Yau sha takwas ga watan Rajab, shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ko ga watan da ba zabani february ko a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun fice a ƙarshen sura ta talatin da bakwai za mu fara farkon sura ta talatin da takwas wato suratu dawud ko kuma ce suratu sa'ad ko suratu dawud ga wanda yake karatun gida na wato wancu an nafi'in zai ga suratu dawud alaihi salam ake karantawa aka wasu tafsiran ma suke kawowa cewa suratu dawud kamar a tafsir da ulumi tanzil na babban malami ibnu juzai shi ma za ka ga da suratu dawud yayi amfani amma dai kowanne ana amfani da shi suratu dawud ko suratu al-sad sannan wasu suna ce mata surar annabawa suratul anbiya ya saniya domin za mu ta jin labaran annabawa kala kala daga kan annabi nuhu ai ta kawo annabi daud alaihi salam annabi sulaiman dan sa kenan annabi ayyub duka wayannan labaran za a ji su ko da kaɗan kaɗan ne a cikin wannan sura mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya adaza mana wajen biyawa daidai da fassarawa daidai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake sa wannan wato harafin kamar yadda aka ji yana cikin huruf harafan da ake yawan faɗa cewa wato Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sai dai kamar yadda muka saba a al'ada in muka zo farkon sura muna faɗar sura ce ta nawa wannan sura ce ta 38 a jerin surori sannan kuma sunan ta suratu sa'ad an saukar da ita wato a Makka a zancen da yafi inganci domin akwai sabani wasu na ganin sura ce madaniya amma zancen da yafi ƙarfi sura ce yan Makka domin daga cikin alamomin da ake gane sura ɗin maka ce a ta buɗe da harafi mai kurman baki gaba ɗaya duk inda mun faɗi wannan a wurare da dama duk inda suka zo banda bakara da ali imran duk inda ka ga an buɗe da kurman baki to sura ce makiya duk sura da ta buɗe da kurman baki amma banda bakara da ali imran banda su sannan daga cikin alamomin da ake gane sura makiya kenan bayan shi kuma kaga ana gane sura makkiya idan wato ta ta fito akwai kalla a cikin ta kalla kamar da wani mawaki ke cewa wa ma nazalat kalla bi yatri ba fa'laman wa ma nazalat fil qur'ani fi nisbihi al'ala eh wa ma nazalat kalla bi yatri ba babu kalla gaba daya a cikin surorin madina duk surar da kaga ta zo da kalla ba ba zura wato Madina bace yar Makka ana tsawa kalla ba haka bane kaza to saboda haka yar Makka ce babu a Madina shine fa'alama wama nazala nazala fil qur'ani ba taba sauka a cikin alqur'ani ba fi mithlihi al'ala arabun farko na sama daga fatiha kenan zuwa kahfi ta fara ne daga maryam afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malam wa walada afala al-ghaiba am ittakaza inda rahman ahada fi kalla so da haka daga nan ta fara daga suratul maryam zuwa kasa zaka yi tattarar da su kuma wurare da yawa a cikin alqur'ani daga nan saboda haka wannan shine mun fahimci cewa sura ce yar makka sannan duk surar da ka gani ta fara da sajda ana sujudi um um tilawa a ciki ita ma yar makka duk eh duk duk surar da kaga ana sujada a cikin yar makka ce yan madina babu wannan gaba daya kuma za ka ga akwai hikimomi da yawa dangane da abin da ya shafi wannan sura ce a jerin saukar ta ita ce ta 38 a jerin surorin ba sannan kuma a saukar ba ta 38 kaga wannan tana da wata niza daban da za ka iya rikewa daga cikin mazaya da ake kawowa sannan ta sauka ne bayan suratul qamar wanda za mu zo nan gaban Allah ya ara mana lokaci kuma kafin suratul a'raf adadin ayoyinta a gurin malaman kufa tana da ayoyi guda wato 88 amma malaman Hijaz da Sham da Basra su suna irga ta matsayin ayoyin ta guda 86 ne kawai sannan kuma harafanta guda 3000 ne da 787 tana da kalmomi guda 782 wannan shine sannan jigonta tana yin magana ne a kan abin da musamman wanda zai fitowa abin da ya shafi jagoranci idan za ka jagoranci mutane ya ya kamata wato kai musu jagoranci don za mu zo mu ji nan gaba tsakanin yadda annabi dawud alaihi salatu wasalam yake hukunci da yadda ɗansa ya hukunci yana ɗaya daga ciki ka kamar yadda na taɓa tambayar wasu cewa idan aka tambaye ka a suratu yusuf wani saƙo ka koya gaba ɗaya a dunkule kawai wani irin saƙo wani abu ya koya ba dangane da abin da ya shafi rayuwa don suratu yusuf rayuwa ce dunkulalliya a ciki wanda sako ka koya a ciki hakuri eh da yafiya na zamantakewar zamantakewar gida kalubale na rayuwa ko eh mu'amala kalubalen rayuwa jarabawa duk kaga akwai wannan abubuwan duk da kuke faɗa a ciki amma wato eh akwai Allah madaukakin sarki yana biya al'amuran sa musamman kaga abin da ya faru da shi Annabi Yusuf din alayhi salatu wassalam da ƴan uwansa akwai akwai wani abu da ya kamata mutane bari dan bada dan hoton sa ku gani shine cewa a babban abin da mutum zai koya idan jagora ne shi wato shine ya iya ajiye kowa a muhallinsa kowa ka iya ajiye shi a muhallinsa misali zan ba ku annabi yusuf alaihi salatu wassalam da wannan yan uwan nasa suka yi mar abin da zasu kaga da suka zo suka tuba me yake la tasriba alaikum al-yawm ko haka yake cewa wato yaghfirullahu lakum haka yace Allah zai gafarta muku da jiyo ba wani abin zargi akan ku duba kalmar sannan da take je gurin mahaifinsu shi kuma me yake cewa ya saufa astaghfiru lakum rabbi da sannan zan roƙa muku ubangiji na ku duba bambancin kalmomin shi wannan dan cewa ya kawai ba daga lokacin ya yace amma mahaifin da yake ya fi ɗan saninsu ya san abin da yake cikin zukatansu da irin mugun nufinsu a kan ɗan uwansu sai yake da sannu bayan zuwa tukuna shi kuma saboda bai gama saninsu ba sai yake kawai Allah ya yafe musu ta inda za ku gane saƙon ƙarfi cewa ba su daina cutar da shi ba ayat da ya faɗa a ƙarshe rabbi kada ataitani min al-mulk ko وعلمتني من تعويل الأحاديث فائر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما shine ba da kace har yazo har lokacin da yazo ya dade akan mulki ya dade akan mulki sun zo sun yi wannan abu amma ba su daina mai bincike da kullu ba shi yasa yake roƙo Allah Allah ka daure na ina musulmi saboda kada sanadiyar jarrabawa da yasa ta ya fada wani rami to shi ne malamin suke cewa wannan in mutum jagora ne shugaba in ya karanci suratu yusuf da kyau to zai iya ba kowa mahalli akwai wanda za su zo wannan yan siyasa da za su zauna su karanci suratu yusuf da kyau to za su gane kowa ina gaya ma kowa za su gane shi don akwai wanda zai zo da jira a tafe kai duk farar da kai kuma aka dawo aka samu wani mulkin kaga shi ne a gaba ko ba haka ake yi ba ba su san suratul yusuf bane ba su fahimce ta ba kwata kwata idan ka fahimce ta da kyau za ka kowa da irin yadda za ka aji ko da za ka yi tafiya ne to akwai abin da ba za ka gaya maka domin bai zai ji sarrafa ba to shi ne malamai suke cewa kaga annabi to alaihi salatu wassalam bai gama sanin yan uwansa ba shi ko ma yanzu da yake ya san su cewa ya saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu bayan zuba to haka ya kamata karanta kowa to wannan sura za mu koyi irin wayannan abubuwan a ciki dangane da abin da ya shafi wato jagoranci to Allah madaukakin sarki yake sa shine malamai suke ce kaga bambancin farko idan ka zo sa iya wannan harafin ita kai ba aya ba su su uku da suka zo da sa da qaf da nun duk ba su ka aya ba sai da ƙara da gaba sa wal qur'an bizikr qaf wal qur'an al majid nun wal kalami wa bayat sun sannan suka ci ayoyi amma sauran huruful muqatta din alif lam mim aya alif lam bibi kenan ko alif lam ra ita ma mai uku aya ce don kuka duba za ku ana ta aya haka ne yawa to wannan ma shi ma wata miza ce da ya kamata a kalla to satin nan ita ma mutum yi magana akan ta me take nufi mun ja magana tun a farkon suratul baqara abubuwan da malamai suke kawowa a tafsiri cewa ma'ana ta farko shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da sati wasu kuma suka ce a'a abin da kake nufi sati din nan tana nufin sadaka Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya wasu kuma kace abin da kake nufi shine sadiqul wa'di kamar da aka yawa annabi Isma'il alaihi salatu wasallam a surati Maryam me gaskata wato alƙawari shine sadiqul wa'd to wayannan kalmomin da aka faɗa duk ijtihadi ne ka koma sauran tafasir zaka ga suna kawo wannan amma abin da yafi inganci shine Allahu a'lamu bi muradi bi zalik ma'ana ta biyu mai kyau shine Allah ya kawo harafin ne dan janyo hankalin Larabawa cewa fa alfabet din da aka saukar da Qur'ani da kiran alfabet ne daga alifun zuwa ya'un domin da mutum ya ji an ce sa'at hankalinsa zai dawo zai zai so ya ne za a ce a gaba shine sa'at ma'ana ta biyu amma sauran ma'anonin duka yi da hadi ne da malamai suka yi wal qur'ani bi zikr Allah ya rantsuwa da alqur'ani ma'abucin wa'azi mai wa'azi shine da zikir sai Allah madaukake sarki yake balil ladina kafaru bari wannan maganar su waɗanda suka kafurta fi izzatin suna cikin girman kai ga kafurci ga girman kai wace qatin da kuma wato raina Allah da rarrabuwa shine shiqaq wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq domin a sabanin da suke na wajen karyata annabi alayhi salatu wassalam sun kasan fadan magana dai wata ran su ce wasu su ce boka wasu su ce maza wato mai kaji wasu ce makaryaci kaga maganganun na sun sha bamban yawwa ba su ko su ce mawaki kaga maganganu ne daban da wanda suke kawowa waɗanda kansu ya kasa haduwa akan ƙaryar da suke yi gida masa to shine wace kafin kai wal ladina kafaru fi ajjatin wa shikar sannan bayan haka wato hatta abin da ya shafi janibin Allah madaukakin sarki da kafirce mar da suka yi zaka ga a cikin rabuwa ce domin idan ka zo ka dawo Annabi Isa alaihi salatu wasalam matsalar da ba kafirci ke in yadda da annabin da Allah ya turo kaga su ba kafira ai kashi kashi su rabu wasu kace Annabi Isa dan Allah ne wasu kace a Maryam ita ce kaza wasu kace a Trinity ma za a yi gaba ɗaya Allah uku ne gaba ɗaya kaga wannan shi ma rarrabuwa ce zaka shi ma akan annabi alaihi salatu wasalam rarrabuwar haka ta samu wato karkatuwa domin a kafiran da yazo jira a kowanne suka ce wato uzairu dan Allah ne wasu kuma suka ce a kamar yahudawa kenan wasu kiristocin kuma da aka tare suka ce a annabi isa ne dan Allah kafiran maka kuma suka ce ko mushrikan maka suka ce mala'iku ne ƴaƴan Allah kaga suna cikin shikakin shikakin kenan rarrabuwa kansu ya kasa haduwa akan kafircin da suka zo shi walil ladina kafaru fi aizatin wa shiqaq ya Allah yake kama halakna min qablihim nawa nawa ne muka halakar kafin su su wa'annan mutanen min karnin na karnoni daban-daban fanadau suka rika shela suna kiran Allah madaukakin sarki lokacin da azaba ta zo wala ta hina manas amma wannan wato kiran da suke da shela a lokacin ba zai amfanar da su komai ba shine fala ba wala ta hina manas kamar da Allah ya ga mana hatta idza adrakahu al-jarqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin lokacin da alaka ta zuwa fir'auna kaga shi ma a lokacin wala ta aina mana ya kira ubangiji ya musulunta shakka babu ya musulunta amma musuluncin ba a karba ba domin ana da sharadi guda biyu ba a karba tuban mutum idan har rai ya zo gargara idan ya zo gargara aka fara zarar ransa ko kuma lokacin da wannan kofar da aka bari da annabi ya gaya mana a yamma a buɗe ba za a kulle ta ba sai karshen duniya ana rufe ta idan ka tuba Allah ba zai karba ba inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bai zo gargara ba to kaga shi ma fara da wala tahina manas wato suke kike la suna kiran wato agaji a lokacin da agajin ba zai amfana da su komai ba sai Allah yake وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نعم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Allah madaukakin sarki yace wa ajibu suna kuma mamaki su wannan kafiran kafiran zamanin annabi alaihi salatu wassalam mamakin ne suke an ja'ahum munzirun minhum na cewa wai mai gargadi ya zo daga cikin su shine abun mamakin da suke ja'ahum munzirun minhum mai gargadi ya zo daga cikin su ne ko Allah ya turo mala'ika wanda zai zo ya rika bayani cewa wato Allah ne ya aiko shi duk abin da za su yi kaza ya rika yin abubuwa wanda ya saba wa nasu aka suka faɗa a suratul furqan sai Allah yake wa qalal kafiruna sai kafirai suka ce hada sahirun kazzab lalle wannan mai sihiri ne kuma mai sihirin ma babban makaryaci ne yawan ƙarya suka ga annabi alaihi salatu wassalam wannan sai Allah yake aj'al al alihata ilahan wahida sai suka dora shin yanzu a bai da alloli gaba ɗaya allolin nan da Allah ya ambata a cikin Qur'ani guda 11 ko kuma guda tara ko kuma allolin da ake da su guda 360 a jikin Ka'aba gaba ɗaya mu mai da su Allah ɗaya duk ummatin ya tashi neman agaji sai kowa gurin guda ɗaya bayan kowa da nasa kaga yadda suke tunani shine yadda mutum yake tunani yake kwatanta kansa da sauran mutane haka suke wa Allah irin wannan tunanin shi kuma Allah ba mutum bane kamar yadda wai wata a Lagos an ce Allah madaukakin sarki zai yi wa mutane hisabi a rana daya ita ce har da mutanen Lagos kaga ita ya abin da ta sani ke cewa eh mutanen Lagos an ce kin kusa ke sun ba ta kai har mutanen Lagos kaga irin wannan tunanin ne mara kyau wanda mutum zai rika yi wa Allah tunanin mutane yau yanzu a zamani ma ba a zuwa a rana daya wa kai makin jarabawa duka a lokaci kankani ko ba ka bari ta West Africa gaba daya za ta zo ta yi makin a kan lokaci da software ta za ta yi makin duk wannan ba misali ake baka cewa Allah madaukakin sarki ya fi karfin haka domin wanda ya halitta shi ya zo yana sarrafa wannan wannan kaga shine muke faɗa ko da yi cewa mutum yayi karatun zamani kamata yayi ya ƙara masa imani domin kaga software yanzu da ba haka ake yi ba sai dai a yi ta bayarwa amma haka ai watanni ana bakawa amma yanzu da jam da wa'ek da neku a awa ɗaya aka da dama da dama minti talatin an gama maka ta kuma za a iya sake result kowa ya gani to saboda haka sai Allah ya kasa shi ne amsar da na taɓa ba wani eh da na taɓa gaya muku wani ɗalibi ne da yi mana tambaya mun za mu taho karatu nan ni da injiniya sai ya tambaye ya tambaya malam an ce mala'ikan mala'ikun da za su tambaye kabari su kenan su biyu ne wanda ke nake haka ne sai to idan mutum ya mutu a India eh ya mutu a Ghana eh ya mutu a Nigeria kuma a lokaci guda aka rufe shi a za'a haka yake wata ran za mu zo karatu eh da yanzu ya kaga yaran nan ina kallon su zo ko in ban ba shi amsa ba zai ba kansa sai na ce masa gidan ku ba waya yace akwai tunda na ga dan masu hannu da jini ne yake akwai ka zo na abu da ake kira conference ma'aikin ke kirawo yayan ka yana kasa kaza ya haɗa conference ne bi mai ya kara guri kaza shi kuma yana kasuwa duka mutane wani na India wani na Lagos wani na waje kaza duk a haɗa ai magana lokaci guda eh eh shi ma ane ma a gidansu tunda akwai yayan sa na waje sai nake to dan adam ne Allah ya kasa kai da Allah mutum zai iya hada mutanen China da India da Lagos da ko'ina da Najeriya a lokaci guda amma Allah ya kasa to kuma sai ga tunda da zamani aka bashi misali yace ya gani shikenan to saboda haka irin wayannan abubuwa ko da yaushe karatun zamani abin da muke faɗa kamata ya imani ka yi ƙari da da zarar an yi wani abu to sai ka ƙara gane girman Allah ne ba wai mutum ya zama dan ba Allah ba atheist duk mutum ne wannan da ba yana da sha'awa kuma sannan yana kan layin zaniya Allah ya kiyaye to kaga wannan shine cewa wato sannan kuma duk abin nasu da kafircin nasu wayannan kafiran idan abu ya motsu da suke faɗa wannan ajal al-aliha ta ilahan wahida su ne fa fa'iza rakibu fil fulki kuma da awullaha mukhlisina lahu din su din ne kuma idan sun shiga jirgin ruwa abu ya taku da gurin Allah suke koma kuma yanzu suna cewa wai yanzu gurin Allah kadai za a koma shi kadai za a rika roko duk abu in ya taso kowa ba zai roki gunkin sa ba sai an koma yanzu sun shiga musiba sun ga mutuwa karara gurin da suke koma kuma wanda mun fada cewa Ikrima ibn Abi Jahl abin da ya ga musulunta kenan an shiga jirgin ruwa ya ga tambal tambal lokacin da Annabi ya zo ya ci Makka gaba da yayi fatahu Makka yake shi ba zai iya zama a garin da za a zo an kaza an ya faɗi maganganu ya ji yawo jirgin ruwa ana jirgin ruwa zai bar garin ba dan takaici cewa an ci garin shi ba zai zauna ba ana cikin jirgin ruwan ana tafiya kawai sai fara tambal tambal sai ga tsogan jirgin ruwa ya fito ko ba ko ba gurin rabbus samawati wal ardh har ne ne kuma kace shi kadai zai iya kwatan mu kowa ya rika kiran Allah shi kadai ba mai kiran Jesus ba mai kiran kaza ba ka a sab nan da nan ko bayan an ji an aje sa a gaban ruwa sai yace wa direba yace malam nawa da biya ka kawo ni yace kaza yace me yasa idan matsala ta faru ba kwa kiran kowa sai Allah mutanen maka sai yace ba wanda yake tsiratar da mu sai yace to ga kuɗi mai dani ya kuma biyan su ya dawo da shi yana dawowa shi ne ya zo ya musulunta yace da can an kun san da irin wannan kuke wadaran yace a dawo da shi kawai ya kuma biyan kuɗi ya dawo aka dawo da shi ya zo ya musulunta to kaga fa idan rake wo fil fulki da awlaha mukhlisina lahu din to wannan kalmar aj'ala al alihata ilahan wahida yanzu a sanya alloli gaba daya duka su goba da zuwaye duka su koma guda ɗaya a daina wato an kiran su in abiya ta su je gurin Allah kadai za a dawo sai suka ce inna hadha la shay'un ujab a wannan abun mamaki ne gaskiya al'amari ne mai ban mamaki me sababin nuzul na saukar wannan ayar malam malaman tafsiri da yawa sun kawo ibnu jarir al-tabari yana da ruwaya daga abdullahi da abbas Allah ya kara masa yadda yake lamma maru da abu talib lokacin da abu talib ya rashin lafiya babba annabi alaihi salatu wassalam yace da kana alaihi rahadun min quraish sai wata ayar su sai ba su uti ba su Abu Jahil suka shigo gurin Abu Dalib dan duba shi kinni ma Abu Jahil gashi nan ma faqalu inna buna akhika yashmu ali hatana wannan dan dan uwan naka fa yana zagan mana allolin suka kawo wa Abu Dalib kara wa yaf'alu wa yaf'alu suka rika fadan maganganu yayi kaza yayi kaza yayi kaza walau ba'atha ilayhi fa nahaitahu mu dai muna ganin ka aika mara duk suna gaban Abu Talib yana kwance cutar ajali duk suna gaban gabansa ka aika masa saboda suna ganin in ya mutu ba kuma mai kwamarsa shine suka zo cewa ya kamata ya kwabe shi da ma za ka hana shi ka hana shi wannan abin Abu Talib ya aika a kirawo shi kuma yana kaunar Annabi alaihi salatu wassalam saboda haka Annabi ya zo fada halal baita yana zuwa ya shigo cikin gida wa bainahum wa bain abi talib qadiru majlis rajulin tsakanin Abu Dalib da wato da su akwai gurin zaman mutum ɗaya duk da Abu Dalib in ya shigo zai iya zama duk sun cika gurin amma sai gurin mutum ɗaya sai dai kusa da Abu Dalib ne suna ganin haka kada yake fa kashi Abu Jahal in jalasa ila jambi abi dalibi an yakuna arqa lahu ilayhi suna ganin annabi ya zo na kusa da abu dalib to ko shakka babu zai iya rinjayarsa wajen ra'ayi za zai bi zai ra'ayi zai karkata zuwa ga ra'ayin annabi alaihi salatu wassalam wa saba fa jalasa fi dalika al-majlis yana ganin sai irin abin nan kawai sai sauri ya tashi sai koma kusa da Abu Talib shi Abu Jahl sai zauna kusa da shi annabi ba zai zauna a gurin ba sai zauna kusa da shi yayi bace bace ya zauna a wannan gurin saboda haka walam yaji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisan wato qurba anni da annabi yazo sai ga ba gurin da zai zauna kusa da babban sa in tattare sai zai zauna daga can gefe shi ne a kusa da shi fajalata inda albab yana zuwa sai ya samu bakin kofa sai ya tsaya faqala lahu abu dalib sai abu dalib yace da shi ai ibnu akhi ai ibnu akhi ya kai dan dan uwana ma balu qaumika yaskunaka me yake faruwa ne wannan mutanen naka ce kuka da kai ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam yazumuna annaka tashubu alihatahu suna hadiya cewa kana zagan musu allolin wa taqulu wa taqulu yadka fada da abin da suka fada ya fada ala sai ce wa aksaru alaihi min alqawl sun fadi maganganu marasa kyau na ƙarya da ƙage akan annabi alaihi salatu wasalam wa takallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana ya am sai annabi ya magana yace ya baffa inni uridu ma ala kalimatin wahida abinda nake neman shi nake neman su biki fa kalma ce guda ɗaya yaqulunaha tadinu lahum bi al-arab wa tu'addi ilayhim wato biyan ajamu aljiziya yace wanda suna fada gaba ɗaya shi kenan ba wani matsala ni tsakani na da ita ce kalma kawai da nake nema a gurin fa faj'u li kalimatihi wa li qawlihi sai suka tsorata wasu daga cikin su sun furgita wasu kuma suna ganin tunda kalma ɗaya yake a baki dama kawai kalma ɗaya dai in dai kalma ɗaya ne a baki ya fada yadda ce kalmatan wahida suka nana ta kalma ɗaya kace ko yace saboda haka na'am wa abika akira fa qalu wa ma hiya sai kace mun yadda mun yadda mun yi alƙawari in dai kalma da yake ne sai ce kalmar wa qala abu dalib wa ayu kalimatin hiya ya ibn akhi wata kalma ɗaya kace so su karba guda ɗaya in dai ɗaya ce ka kale su fa qala sai ce la ilaha illallah sai ce wannan kalmar ce kawai fa qamu faj'ina sai kowa ya tashi yana kada riga duk suka miki fajin ya yanfuduna thiyabahum suna karkade riga wa hum yaquluna aj'al al-alihata ilahan wahida dan ya raina mu allolin namu je mai daya inna hadha la shay'un ujab wallahi abun mamaki ne a ce wai alloli gaba daya mai da su guda daya kowa da nasa a gida yana neman ba a gaji kuma ga manyan tan a Ka'aba sannan a ce mu mai da su guda daya to shine suka tashi ko shine sababin nuzul na aya shine aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne wanda suka zo wanda ya zo da shi sai Allah ya ce وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد Allah madaukakin sarki yace wanda laqal mala'u minhum kun ga wato sai mala'u suka miƙe daga cikin suka tafi manyan masu kuɗi kenan dama shi in mutum da yi da gaske ba in yi kuɗi to zai zanto zai fitananci kansa kuma ya fitananci al'umma sai wanda Allah ya tsare kawai to saboda haka sai suka miƙe shine wanda la kalmala uminu suka miƙe masu faɗa da gaske a cikin su wato suka tafi a ne mutu sai suka ce wa sauran wanda suke mabiya wanda ba su kai sa hannu da jini ba kuma ku yi tafiya kowa ya tafiya wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri ku daji akan allolin ku kasu yadda wani ya raba ku da su kaji ba wanda zai bu gumaka ma an ce idaji yayi hakuri akai ina ga wanda zai ba Allah to shine wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri ku bi allolin ku inna hada la shay'un yurad wannan bawo Allah da kuka gani akwai wala shay'un lalle ya zo da wani abu ne yurad da yake nufi yana da manufa ku kale shi kawai sai Allah yake nufi ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا sai suka عذاب ce ma ka ina bi hada fil millatil akhirah wannan abin da yazo mana da shi ba mu taba jin irin sa ba daga mutanen da suka shuɗe iyayenmu da kakannin kakannin kakanni ba mu taba jin irin wannan zancen da yazo da shi ba shine fil millatil akhirah in hada ai wannan abin da yazo da shi ma hada ba komai bane illa ikhtilaf fa shi iri wai annabi shi ne kirkiro wayannan zancen shi da Allah ya kalubalance su da sa'in tunda kirkira yayi kuma ga alifin nan zuwa yawo ko kirkira mana kalubale ne ai da duk surar da kuka ji ta bude da irin wannan kurman bakin ku za ku rika ganin irin wayannan tuhumomin ana wa annabawa akai cewa sai kirkira suka yi tatsuniyoyi suka zo da su to yi sa Allah zai buga musu misali sai a farko yace daga alifin ne zuwa ya'un daga a ne zuwa za littafi ne na rubuta kai ma rubuta shi kenan kawai to shi ne suke cewa in hada illa ikhtilaf wannan ba komai bane face kirkire kirkira yi sai Allah ya ce ne a unzila alaihi dhikru min bainina kajiratin kunya sai suka ci gaba da cewa yanzu a saukar madda a zikir wani littafi min bainina muna nan duk sai a tsallake kowa mutum ya tashi baraya talaka ba dan kowa ba sai a tsallake ba a baki a unzila alaihi dhikru hasada kawai karara kenan in ka ji mutum ya fara a gaban ba aka haife shi ba nawa yake wannan hasada ne. a gaban ku aka haife shi to da ruwan Allah yo masu gadi da kake gani a gidajen mutane wasu ba sun yi jika da su ba ba ai ba za ka ci a gaban ku aka haife shi ba in ba ka ba za ka ci abinci ba ko ba haka bane yawwa ita gwara wannan ma yake ajin madiriji ai wanda zai ce ajin madiriji ka ga yana gaya ma cewa tare suke karatu kaza to amma Allah ya daga gidi kai kuma kana nan wata kila kai ne bas class ma amma shi ne bai biyo kuɗi yau ko ba ga wani yawa sun fi yawa za a mai tare class ba biyo jiya aji za a zo wata kila shi yake turo ba kuɗi an rike albashi shi zai turawa ɗan alaji a yi haƙuri ko ba haka bane to sai Allah madaukakin sarki yace a unzila alayhi dhikru min bainina asada ta motsa yanzu a saukan madda littafi muna nan a tsakankanin mu za a tsallake mu ga gida kaza ga gida kaza ga gida kaza a hana kowa ce shi to shine Allah madaukakin sarki yace ne um balhum fi shakkin min dhikri bar wannan magana suna cikin kokonto dangane da wa'azin da muka zo ne shine abin da muka saukar ma na zikiri na ambato har yanzu tana kokonto a kansa sai Allah yake bal bari wannan magana lamma yazuqu azab lamma har yanzu yazuqu azab dan da azaba bane shi sai ce wannan rashin kunya shine lamma yazuqu lamma ya'ti har yanzu bai zo ba kenan a larabci saboda haka lamma yazuqu azab har yanzu ba san da azaba ba ai lamma yazuqu azabi har yanzu ba su tantana azaba ta ba shi ta ce wannan ke gantaka kaga ayo haka suka faɗa a cikin suratul zukhruf laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim ya mu zo da yanzu kanta nan gaba wai dan me yasa ba saukar da wannan alqur'ani akan wani mutum daga garuruwan nan guda biyu ba sai da suka zabi garin ma da suke so a hum yaqsimuna rahmat rabbi Allah yake su suke raba rahmar annabtar ubangijinka su suke rabawa نحن كتمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الله يجي mu muke rabawa a rayuwar duniya duk wanda kaga mun baki kaza matsayin kaza mu muka baki ba jawara muka yi da kowa ba kuma ba wasiƙa aka yi wa Allah aka ce ka bawa da mukami ba babu wannan to shine Allah mana kusin sarki yake na'am أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في to الأسباب kaga ai shi sa a suratul nisa'i ma Allah ya tsara kawo mana irin wayannan maganganun da suke cewa am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yutuna an-nasa nasira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima saboda haka Allah madaukakin sarki da kansa yake tambaya am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yutuna an-nasa nakira wato suna da wani rabo ne daga mulki su wanda suke raba wa mutane ya zanto cewa la yutuna an-nasa nakira ba za su ba wasu mutanen koda da annukura shine dan dugon nan da yake jikin wato jikin kwallon dabino yalla yake am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli am bi ma'ana bal bar wannan maganar ya su dunan nasa hasada suke wa mutane kawai saboda abin da Allah ya ba su na falala faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma domin ba annabi ibrahim da ƴaƴan gidansa mun ba su littafi kuma mun ba su annabta wa atainahum mulkan azima sannan mun ba su mulki wanda yake babba su sai su yi abin da za su kenan Allah ya rubuta sarki shi yake rabawa da kansa yake fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira sai akwai wanda suke imani da littafin da annabin da Allah ya yi wa wannan baiwar akwai wanda kuma suke eh ne ne suka kiyarda to da sannu Allah madaukakin sarki wato zai sa su a cikin wuta wa kafa bi jahannama sa'ira ko kuma suratul isra qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu katura a wannan duk dabi'ar mutane Allah madaukakin sarki yake gaya mana ko kuma a auliyar dhikru alaihi min bayyina shine ayat da aka biya ko ita ka biya ko amma inda hum khaza'inu rahmati rabbi ko kuma wato a tare da su akwai taskokin rahmar ubangijinka wanda su za su rika dauka suna ba wa mutane wato amma inda hum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab ko akwai taskokin wato rahmar ubangijinka wanda yake wato al-aziz mabuwayi al-wahhab bai raba kyauta ko Allah madaukakin sarki a gurin su yake karbowa su ya ba ajiya lokacin da yake so ya bayar sai ya tambaye cewa ku bani zan ba wani kaga wannan shi ma tambaya ce wanda amsarta shine ba haka bane amlahum mulku samawati wal ard ko kuwa mulkin sammai da kasai nasu ne wama bainahuma da abin da yake tsakaninsu na duk wani jin daɗi da za a samu sai Allah yake to ku. to ta hau shi matatta kala ta hau fil asbabi su samu tsanika kala kala domin asbab shi ne tsani ko igiya an gane abin da zaka daura kai to su tafi zuwa sama su je su ba Allah umarni cewa ba za su ba wa da mukami ko kuma wani ba za su su ganji da gero da dukiya su ce ne zama talaka to shine Allah wata wajen zanci yake tambaya wal yartaqu fil asbab shi sa wanda yake fahimtar Qur'ani ko da kyau fahimta ta gaske za ga na farko waje mutane hasada ba ba zai damu da cewa Allah madaukakin sarki yayi wa wani baiwa ta ilimi ko ta mulki ko ta sarauta ba ruwanka domin ka san Allah shi yake ka duba tambayoyin da ya rike wa kafirai irin waɗannan idan ka zo kare wani hasada ka dauki aqida irin ta Yahudawa da nan fada kake da Allah domin shi ya raba shi ya raba kuma bai jawara da kowa ba duk manyan mala'iku da kake ji su ma ba su san raba ba malaika jibril bai san wani cewa wani shi zai zama biloniyan unguwar ko garin sa bai sani ba domin daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi halitta ya ba kowa matsayinsa yana nan alawul mahfuz su ba mala'iku sai an sanar da su cewa wani kaza ne sannan suke sani to akan me wani zai damu kuma idan ka ga kai kuɗi haka Allah ya kaddara ba domin abin da ake kira kaddara shine tsarin rayuwa wani abu ne Allah ya rubuta a kanka idan kana yaki da shi takarda ce a rubuce sai dai ka je ka dauko ka yaga ko ba haka bane kaga aiki ne da ba zai yi ba to kamata ka shafa wa kanka ruwa an riga an rubuta ta shi mai rubutun cewa yamqu Allahu ma yasha'u wa yusabbitu wa indahu ummul kitab littafin da ya rubuta yana gurin sa ba a jiya ya ba wani wannan da za ku je ku kwace haba mallam ai alhasibu aduwu nafsi me hasada shi makiyin kansa ne ba kansa ya aka kai na alheri kanka kake kwara in kana hasada don fada kake da Allah Allah ya kiyaye domin ciwo ne da mutum bai yi da gaske ba to sai sai sai mutu haka yana nan yana yi wa wasu bakin ciki kuma ba zai rage su komai ba domin ta hasada ta kici tana ƙara haɓaka shine alhaji da mut akan ce cewa kai ma hasari mutu mutuwa zai ce da bakin ciki to shi ne Allah madaukakin sarki yake am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu in asbab to ta hausa ba da tattaka duk abin da za su je su yi in dauko takarda za su yi su dauko siyasa su suka biyo sai Allah yake
جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wata gaba cewa jundun ma hunalika jundun ai wata rindina ce ma kankanuwa shine ma din hunalika wanda suke a can mahzumun wanda za a yi rinjaye a kan min al ahzab daga cikin rindinoni wanda yake mala yake ai haula il jun al mukazzibun alladina hum fi izzatin wa shiqaq wa inna rindinonin wanda suke cikin girman kai da rarrabuwa sayuzamuna wa yuglabuna wa wa wato wa yukbatuna da sannu za a yi rinjaye a kan kun ga fa wannan ayar yar ina ce surar yar ina ce muka faɗa maka ko madina kun ga maka ai ba fara yaki waje da aka zo madina amma tun a can ake yi wa annabi albishir cewa za a yi yaki amma ba yanzu ba kuma zai yi rinjaye domin haka ya faɗa mana a wato a cikin wasu surorin kamar yadda ya faɗa am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhjamul jam'u wa yuwalluna dubur aga bal sa'atu mu'iduhum wa sa'atu adha wa abanci ne malamai suka ce tun a wannan lokacin Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wasalam alƙawarin za a yaki za a yakin badar a shekara ta biyu bayan hijira kuma shi zai rinjaye tun daga makka to shine wannan rundunar da ita ake shine jindun ma hunali wato runduna ce kankanuwa idan ka kalle ta to shine wato mahazumun wanda za a rubuta min al-ahzab daga cikin rundunoni sai Allah yake كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح تكافون وإنما سوء إنما تسكتر يتاتا كافون سوء akwai mutanen da sun karyata wato annabawan su sai Allah ya baki misali da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su ma sun karyata annabin sa annabi Nuhu wa adu haka adawa su ma sun karyata annabi Salihu wa samud annabi Hud kai saboda haka wa wa adu wa fir'aunu haka nan fir'auna shi ma ya karyata annabi Musa alaihi salatu wassalam dul autar shi da yake da pyramid ba shine dul autar ka duba kalli yanayin tirani tun a wannan lokacin Allah ya bayani akan tirani saboda haka shi da yake da domin ji al'auta jam'i ne na alwasidu fasara biyu ake ko dai ake ma abotin karfi ko kuma ma abotin wato rundunoni kaga wanda yake da runduna yana da karfi yawa domin alwasidu shine tiraku duk wanda kaje fadar ka kaje yana da kirki ya cika iya ganin sa ai da yake nuni yana da jawabai kuma yana da mayaka to shine saboda haka ba cin karo duk fassarorin da malamai suka yi shine wa fir'aunu dul autad fir'auna ma abotin wannan ginin nukan manya ko kuma ma abotin wato mayaka amma duk da wannan abin da yake da shi sai Allah madaukakin sarki ya rubuta shi shine wa samudu da mutanen da samuda mutanen annabi salihu wa qaumu lut da mutanen annabi lut alayhi salatu wa salam wa ashabul aika da yan binni mutanen annabi shaibu sune ma abota wannan bukiyoyin na duhuwa sune ashabul aika wasu ba da yakin ce ashabul aika da binni ba sune mutanen annabi shaibu ba wasu kuma sun ce sune mutanen annabi shaibu to a bayan yan binni ne ga su mutum to binni ke kuma ba kuɗi ba sana'a yadda kowa ke da najin kawai haka abin yake ai duk wanda bai da sana'a kuma yake so sai ya sa wai ya siyo iPhone sannan sai ya sa kejina to dole za a yi sata dole za a samu matsala ko ba haka bane bai da sana'a ya raina kowace irin sana'a ɗan sana'a nan da yankan farci wai yayi da girki ba zai ba akwai wani bawa Allah da za ku ga ɗan kundiran nan sun san shi tunda akwai ɗan binni da yawa nan za ku ga yana yawan su ɗan gaye ne shi waya ma zai ma yake farcen ka bai cika ba zai zo idan ya zo ya zauna in ya ga dama akwai wanda na sani shi in ya ga dama zai bayan sati biyu zai ba waya idan ya ga dama zai ba waya sai farka ga bai shiga wanka ce ba kuɗi ce ba komai zai zo wallahi sau ɗaya biyu dai ka ga dai da kunya zuwa na uku ya tafi haka yake kuma da kayan sa masu kyau haka zai zo ya ma yankan farce ya tafi ya tafi idan kaga idan kaga idan ka kudin da yake tarawa zaka jawo ba kai kana da wani kai digiri ba zaka yi sana'a ba ba zai dinki ba ba zai kafinta ba ba zai walda ba ballan da yan kamfani hotel kaji yalla ne da har hotel ne dai to so da haka ya kamata mutanen mu wa kansu fara Allah to mutanen annabi sai abin da ya janye su koma mafi yawanci suna da matata da yawa suka koma wannan iyar na'am suka koma suna son birni kuma ba ba sana'a idan suka koma fashi tara mutane a hanya ji musu kwaci sannan kuma wanda suka zo sana'ar su kuma sai suka raina in suka koma shigantaka ta sauya muji to duk wanda wani ya raina sana'a ba ko zai sha mamaki Allah zai agaza masa cikin al'amuransa to shine ashabul aika ya Allah yake ulaika al-ahzab wa'annan su ne rundunonin da Allah yake jundun ma hunalika mazumun min al-ahzab shine aka ce ma daga cikin rundunon da Allah ya halaka akwai wayannan da aka baka misali yanzu inda kan mutanen annabi Nuhu har zuwa kan mutanen annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce in kullun illa kadzaba rusula gaba daya baka kan gajiya ba gajiya إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق الله مرحبا سرقية إن كل أي ما كل ba wata wato tawaga daga cikin waɗannan mutanen da aka faɗa tun daga kan mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ba wata daga cikin su illa kadzaba rusula ba sai sai da suka karyata manzon da aka tura mu mutanen Annabi Nuhu sun karyata mutanen annabi salihu sun karyata mutanen annabi hudu mutanen annabi shaibu mutanen duka sun karyata shine in kullun illa kadzaba rusula ya Allah madaukakin sarki yace fa haqqa iqab hukuma ta ta sauka akan sakamakon karyata manzanin da muka tura musu kai ya Allah yace wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahida wayannan mutanen ba komai suke jira ba ba sai tsawa guda daya eh malaha min fawaq sai Allah madaukakin sarki yace tsawar da wanda ba ta da fawa wato ba ta da maimaituwa guda ɗaya za a yi ba sau biyu za a yi ba gaba ɗaya ta halaka su shine ma lahamin fawa sai Allah yace ni وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محصمة كل له أواب Allah madaukakin sarki yace wa ma yazuru haula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq wa qalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ajillana tsana ka gaggauto mana da rabanmu kabla yawmil hisab tin kafin wato alkiyama ta zo fasara ta biyu kenan fasara ta biyu wa qalu rabbana ajillana tsana yake cewa ya ubangiji ka gaggauto mana da azaba da wayannan annabawan suke zuwa suna gaya mana kullun sai za yi mana azaba kaza ba ma bukata sai an je kiyama yanzu muke so shine wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawm al-hisab ka gaggauto mana da azabar kamar yadda muke muke muke fada a kowane lokaci irin wannan munasaba ta kama cewa ai magana su kenan wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahum al azab haka ko da yake haka Allah yake fada cewa suna cewa a gaggauto musu da azaba ba dan Allah yayi alƙawari sai wani lokaci zai azabar ba da azabar ta zo yanzu annabi ya roƙa kuma an amsa masa cewa ba za a halakar da al'umma ta lokaci guda ba annabi ya roƙi wannan albarkacin wannan suke ci amma kullun cika baki suke dan me yasa ba za a gaggauto da azabar ba shine wa qalu rabbana ajilna rizqana qabla yawmil hisab wasu malamai suka ce al-qittu shine kaso irin yadda sarakuna suke yi a baya idan aka aika mutum misali daga ƙasar Kano aka tura shi zuwa Borno wurin shehun Borno idan za ka hado dan aikin da kyauta sai su rubuta a takarda cewa idan ya zo a bashi kyautar miliyan biyu ba za a bashi ya taho da kuɗin ba dan kar a tare shi a hanya a kwaci kawai sai a bashi kamar cek a yanzu sai a bashi cek a ce ta wuce ne alƙisu shi ma suna kawo shi da wannan ma'anar yana da ma'anoni kuma na lura nan ne ma darasin da ya kamata mu tsaya tafi ne zuwa sai mu tashi daidai gurin wa qalu rabbana ajjilna kitana domin dan san ya fita inda suka ga mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wa ɗaukacin sarki ya yaje mana akwai dan jan hankali da nake so in yi musamman muna da iyaye masu albarka a wannan masallaci ne albarka manyan mutane waɗanda kuma suna faɗa a gaskiya akwai wata matsala da tana yawan faruwa duk da ɗaya daga cikin iyaye ya gaya mun sun taɓa yin ƙwarya ƙwarya wani lokaci sun je sun sami waɗanda suke ji wanda suke ji yana da alaƙa da lamarin ya kamata mu ƙara jawo hankulan wato mu matasa da kuma iyayenmu cewa akwai wani matsala da take damun wannan unguwar wanda idan ba mu yi wasa ba ruwan zai cinye mu gaba ɗaya matsalar shi ne kowa ya san me ya faru jiya dangane da abin da ya shafi ɗaya daga cikin masu hannu da shuni a garin nan ƴaƴansa suna gayyatowa mutane masu kilisa duk lokacin da za a yi biki a gidansu sai sun gayyato kuma ba a wanyewa lafiya duk iyaye kowa ya san wannan har makota abin da yake bani mamaki shi ne na rantsi da Allah inda wani talaka ne ba za a gane shi ba za a dau mataki daga ranar bai isa bai kara amma wayannan bayan Allah suna janyo mana musiba yanzu sai aka yi jiya tare tare da fashe-fashen motocin bayan Allah da aka yi la tu'addu wa la tusa saboda dalilin wayannan kawai mu kanmu mun tafi yara da Islamiyya sai dawo da su muka yi muka tsaya saboda tashi hankali da aka shiga gaba ɗaya inji ko ina duk wannan cikin kundilan na an rufe sai tare har kusan zuwa takwas muna tare da yara sai dai iyaye su rika zuwa su kai yara saboda musiba da ake ina da ku har inda muke shi yasa mun yi Allah ya isa ba za ta yi ba kuma sai Allah ya saka mu akwai yaran da wallahi asma ta kai Allah ya sa wata yarinya ta so da um, inhaler da aka bata budurwa asma ta kai muna cikin makaranta har inda muke sai da akiya ga sai domin to saboda haka abin da nake so in jawo hankali idan manya masu hannu da tuni da masu mulki su sani cewa su irin nasu arzikin kenan wanda zai cutar da mu mu irin nasu arzikin kenan muna ina so in jawo hankali iyaye idan da wanda suke da dama za su iya zuwa wajen bawan Allah nan wanda za a je mu a je da mu a matsayin mu na almajirai mu muna idan ba za su faɗa ba mu za mu gaya masa na rantse da Allah mu za mu gaya masa dan ba zai yi dukkan idan mutane mutum yake takama da shi ko kuɗi duk a duniya Allah madaukakin sarki ya baka kuma ba wanda yake ma hasada akai amma ba zai yi saboda kuɗin ka ko dukiya ko mulki mu a rika cutar da mu ba idan kuma ba za a iya ɗaukan mataki ba to za mu kai wa Allah tsara domin tun daga jiya mun fara gaya ubangijin mu cewa Allah ya isa ba mu yaje ba wannan zalunci ne wallahi a ce duk lokacin da wani abu ya taso irin wannan sai an cutar da iyaye sai an cutar da kowa yanzu yan ba ruwan mu da aka yi faffasa wa gilasan mota a jiya me za a gaya wa Allah mu da muna zaura inda muke kiya da ke zo har inda muke hakkin mu waye zai zai yafi in ba mu ba saboda haka ya kamata kamar yadda aka ce wata rana iyaye daga cikin kundilan nan sun taba kwayyan kwayya sun je sun samu wanda yake ƴaƴan zane su wannan abun sun ga yawar ya kamata a kare gaskiya mu ga yawa kanmu gaskiya ba wani kwana kwani ko ƴaƴan shugaban kasa ne ke wannan jiwon faɗa na rantsi da Allah in ya so idan wani abu ake ta gaba da shi idan an kulle mu a yadda mu kullun a teku amma wallahi sai mun faɗa yadda ƴaƴan talakawa suka yi za mu faɗa su san kowa in yi za mu faɗa in ba haka ya zama zalunci ismatun biza idan ƴaƴan talakawa ne ba za a kyale ba akwai ran da sun sani akwai lokacin da yara a nan kusa da mu suka fara wannan hawan na je na sami da su sun jaburo da wakansu na je ce wallahi ba ku isa ba nace ni ba na irin wannan mujamalar ta munafurci sai kun buge wani a ce dama kaza ba na yi nake kun ga nan iyayen ku muna girmama su na girmama mu ce ba za mu kyale ku ba ya rantse da ni kamar da ka yace kuma wallahi ka kuma sai ko doki daga nan Allah jina ta an kaje dokin mu da yadda za ka yi ka san dai unguwar nan raba ta za a yi ne ga ba cewa yanzu gado za a raba gadon ganduji an ba mu wallahi saboda haka ba abin da za a layin ce mani duk abin da mutum yake takama da shi a gandun mu ma muna yi na gaya masa tun daga wannan muka dau mataki kuma iyayensa da yake da yayyarsa ba masu mutunci ne suka ji daga waya suka zo suka ba mu hakuri cewa da Allah ya hakuri ba sauka ba kaza kaza saboda bayan mun yi sallah na daula su yi kana yi magana na san iyayensa za su ji cewa ba wanda za mu kyani mun tafi matan aure daga makaranta mata suna da wata ɗabi'a duk lokacin da suka ga doki ko bai yau kansu ba za su firgita saboda haka iyaye manya suka fara firgita na cikin da safi kuma wai ake dokin ma baya jin birki idan ya dau zafi ba baya jin birki kuma aka ce ko shi cikin mutane nace to wallahi ba za ta tafi ba sab ba za ta tafi ba tun daga wannan lokacin kuma yaron da kansa shi ma sai da bayan an kwana biyu ya zo bana hakuri nake to abin da muke nuna ma kenan cewa mu nuna ma cewa iyayenka su san cewa ko sun mutu kana da mafaɗi domin ba koma za mu je da ni da kai ba ba mu ba adalci ba muka koma muna ganin kai kanin kanin mu ne ba zai mu shiru ba ka kauce mu kawo ka mu jane ka ba ki saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata mu kula da kai gaskiya ya kamata waɗanda ai akwai waɗanda mun san suna da alaka da wanda ake magana a kansa din nan ya kamata a samu wato hanyar da ya kamata mai kyau a je a sanar da jituwa muna cutuwa muna cutuwa gaskiya wallahi muna cutuwa ne ka ba kusa ba mutanen da aka zalunta jiya ba za su yi rubuwa wallahi in ko ba haka ba duk wani abu da ake na ofi din Allah ba zai sa albarka a ciki wallahi ba zai sa ba dan Allah yana kishin bawan akan me akan me to kaji har daban da masu kwatan waya da yankan mutane da wannan zalunci har ina kaji ba dama tun aje ajiya mu mutum da ya mutu tun ajiya a wanda aka daba wukar saboda haka gaskiya Allah ya sani mu wallahi ba za mu shiru ba wallahi ba za mu shiru ba wannan zaluncin ane mana shi kan ba za mu shiru ba kwata kwata in ya an talakawa ne ko wani ne wallahi a lokacin wasu za su turo a kai ba za a bar shi ba akan me kuma cikin gari zai yanzu da kuke gani wanda suke masu abubuwan da wakan duk yanzu cikin maganin abun an daina mu yanzu mu abin yake so ya dawo wa sabo anan gaskiya ya kamata mutane su sani irin wannan shiga haƙƙin jama'a zalunci ne kuma Allah baya bari inna la la yumli li zawadi hatta idza akhadahu lam yuflih saboda haka Allah madaukakin sarki zai kyale mutum ya ce abubuwan zaran da ya tashi da kasa ba wanda ya ce kwafi amma gaskiya muna fituwa kuma sai wallahi mu ba mu ma san da wannan abu mu sai bayan mun taso yara gaba daya Allah ya sa muke dabara muka mai da wanda za su yi mai yiwa kenan duk muka dawo da su iyaye suka rika waya duk hankalin su ya tashi wannan wata irin musiba ce har ina saboda haka wannan shi ne aikin mu faɗa muku gaskiya ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadama mai kin gaskiya saboda haka wannan shi ne shi ne kuma adalci duk wanda ya gaya ma ba wai kawai hukunci ya tsaya akan talaka ba ba ya wannan ba adalci ba Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih himmatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين